أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna ta magana dai akan manya-manyan sahabban shautar jari mutum takwas mun karanta zuwa mutum na shida sai na bakwai shine muhammadu saqaf alfasi ya ce wasabi na bakwai كالسيد المفضل المفضال كمشجو غبنن أبن في مصي في شيء أبن في فتاة شين المفضل السحاس الفاسي متنفاس متنفاس قال في الخلافة إتي المفضال أي كثير الفضل يوم فلا نأتي للمفضل والمفضال بكسر الميم مفضال زنة مفعال بدل من فاعل جلالة الخلاصة فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل وكان هذا السيد شيوانا سيد المفضل سقاطنا يا ذم من أفراد أصحاب الشيخ رضي الله عنه هذا الشيء سيكون صاحب من شوط الجنة الله يبدل شيء فامتحنا سيأكد رمتيش في قضية معروفة وتقضية فذكرت عنه مخالفة للشيخ رضي الله عنه قضية في ساقع شو أقسم يا ساقع شو تجاري فأخبره رضي الله عنه في شدنا الله يدري شيء باش الأباري بأنه رفع عنه العلم في عن طوج مفعله سود ونصع بارنديش ولما سافر إلى المشرق يتفق القبر وآل أمره في سفره لمرن سيقوم بيان أو أن نشكم وننتفي عليه بعد حجه بيان أيك حجنسا إلى أن استوقنا بأكتنا حريضون أو نقلي لأكي كلاد وننسونا فلم يشعر الإخوان يقوى بالسنبا ذات يوم وترانا إلا وأن أخبر سيدنا الشيخ رضي الله عنه سيقى شهدنا الله يدري بعد الأباري قمنا شيء annahu jaddada lahu al-izna to shi zan yace kuma na jaddada masa izinin bayan da an dauke izinin wa jaza lahu fi tariq shi zan masa ijara tariqa bil ijabati al-amma wal izn al-mutlaq ya masa ijaba amma da izni mutlaqi shine mufaddalu sata shine na bakwai wa samin na takwas daga cikin wayannan manyan manyan sabai yace wa gausi أسرنا التماثيني قطب الوراء سيدنا علي نتفق شيني قوس الوراء قطب أسرنا زامن مو فشي قرب تقدم يا قبات أنهم يطلقون سنة فأن لفظ القوس ويريدون به القطب الجامع شيني قطبin zamaninmu abin da yake nufi da zamani zaman nazimi kudubin zamanin ne mutum muridi wane ne a tamasini nisbatun ila tamasina min ardin jarida wani gari ne aka dangana shi da shi tama aliyu tamasini wasu an dangana shi zuwa ga tamasina kawo mutumin kano a ce kanawi to haka shi ma an dangana shi ne zuwa ga tamasina kudubil wara shi ne kudubin talikai sayyidina ali shi ne shugaban masayidina Ali al-Tamasini Abul Hazani al-Kunya sakina ibn al-Hajj Ali Isa ibn al-Hajj Isa arada bihi abin da yake nufi da shi al-Gaus al-Kabir Gaus nan babba qutb awanihi shine qutban lokacin sa wa hamilu rayat at-tarbiyah wa tarbiya shi ke dauke yake rike da da tutanan ta tarbiya da tarkiya bi hadhihi at-tariqah al-ahmadiyya a wannan tariqa ta muhammadiyya في زمانه أمام ننزع وشهرته شهر شي وانا عليه عليه التماثلين كافية تعود أدر بسعنيون بياني با كان رضي الله عنه شهر جن الله لشي كان رضي الله من خاصة الخاصة من أصحاب سيدنا رضي الله سيدي عليه التماثلين Allah ya jada shi daga cikin keɓantattun keɓantattun sabon shirjan Allah ya jada shi wa min man shuhida shahida lahu shehu radiyallahu anhu bil fadl akbar shautu jani ya masa shaida da samun fatahi babba fi hayatihi kina cikin rayuwarsa shautu jani masa wannan shaida tun yana da rai hatta annahu kai har dai sai da Ali tamazini idza qadima alayhi za'iran idan yazo wani shurjan ya ziyara ya zo da liyan ziyara bi fa sai ba fa wani shurjan da ziyara yuqaddimuhu lil imamati shurjan na cewa sai da Ali tamazini to an sai a wuce gaba ai mana sallah ma akasarta man biha in zaka tare da min akabirul ulama wal fudala tare da cewa afan akwai manya-manyan malamai da mafifita a fas amma sai dai alif tamasiri ya zo da shi da jami'in a shiga gaba a mana sallah kaga yana nuni da girman sa wa qadut tufiqa lahu yawman wa dara an tafa dacewa yawman wa dara fi salati a sallah mimma yahillu biha wato wani abu wanda ake ganin kamar ya dan bata sallah ya taɓa faruwa ga sayyidi aliyu harazimi a tamasini فذكر ذلك للشيخ رضي الله عنه sai aka ga shehu tijjani cewa wata ran sai dai alayhi tamasini yana sallah wani abu haka dan faru a sallah wanda ana ganin kamar sallah ko ta baci a gani ko wa kana zakiru zalika yastabhimuhu wanda ke ga shehu tijjani labarin kamar yana neman ne tambayar shehu tijjani ga sai dai alayhi tamasini yayi sallah amma ga abin da ya faru ga abin da ya faru kamar me ya matsayin sallar ko kuma ya sallar take hal yu'saru zalika yu'siru zalika khalalan fi sihhatiha shin wannan abu shin sallar zai iya sa sallar a ce wani abu ya same ta ko ta baci ko an samu wani abu cikin ta da bai kamata ba da bai daidai ba fi sihhatiha a cikin ingancin sallah yayin sallah ga abin da ya faru to abin ko haka ne ko sallar ku ta yiwu فأعرض الشيخ عن جوابه شيخ الجنة في قول كي يتباش أمسا على وفق ما أراد كما كن شيخ يسوسي كي يشوف الجنة يسي الله صلى الله عليه وسلم وكما سي أنشان رسول الله شيء أبن لي يسو جنة يشوف الجنة يسي فشيخ الجنة قول كي يتباش أمسا با وقال أرشي لي شيخ الجنة سيتي ذلك رجل مفتوح عليه والصلاة خلف المفتوح عليه مقبولة يتكيف رنجا مقا kaga zai yi alinta mafi ne mutum ne wanda yake mafituhi sallah ko bayan mafituhi karfaffiya ce ba ya ba ku kwanto tunda kake ne ba kuma kana cewa wai an yi sallah abu kaza abu kaza mafituhi ne duk wanda ya sallah a bayan sa ma ya samu sallah karfaffiya wa nahi ka biha shahadatan ce wannan abu da shehu da ya faɗa ya ishe ka babban shaida daga shehu da ya hazo sai daga wannan shugaba wata nuyi han bi qadrihi wanda ya ishe ka wato wato daukaka darajar sai dai alayhi tamasai me kake ne kuma irin sai dai alayhi tamasai ne sun sallah kana cewa kuma kaza kaza kamar ta majruban Najeriya kenan wato alaji mai gemu shi ma wata alaji mai gemu an ce irin wannan ta taba faruwa da shi da shehu yanzu shehu na sallah yanzu ya tara an riga shi masabuki na shi abinda ya samu na sallah shi ya sallama salamu alaikum sai ya sallame shi ma sai ce salamu alaikum shi ma sai ya sallame sai wani yana ce masa ai da sauran baka tashi ka ko sallar ba ai masa muki na kai sai kalle shi ce kai baka da hankali to yanzu ni idan na tashi ramo sallolin da suka rike me zan faɗa wa Allah ni da ya sallah bayan wannan ba Allah na tashi kuma cewa Allah ne kaga a hakikatan haka ne amma a shari'atan ba haka wani to da sai a kiyaye hada hakika hada shari'a da hakika amma shi ya bi shorin bayan sallah ya samu raka ɗaya ko biyu ya sallame kuma ka ce masa bai tashi to in ya tashi sai ne Allah zai ce da ne zai ce da Allah to kaga kamar irin wannan ne na shi sai dai Ali Tamasi ne wani ya ga wai a sallah an yi wani abu kamar sai dai Ali Tamasi ya yi wani abu a sallah wanda kamar bai shi yana ganin kamar sallah ta yi kuwa شوف ذلك الشيء مثلا كأي رجل مفتوح والصلاة خلف المفتوح عليه مقبولة هذا كشمان يجمع يجمع نتاج ميدان جو الله ميدان جو الله دي نفون نم بنا بنا الله صلى كذا حقيقة جنم لا شريعة ومن المتواتر إلى الغلابار عند أقسامونه أنه كان سيدي علي التماسي يعظم بعد استئذان الشيخ رضي الله عنه مدينة فاس bayan shehu da ya zauna a madina ta fas za ta kamar da muka shehu da ya je nan ya je nan ya je kamshe ne ko a fas ya zauna bayan shehu da ya zaɓi da fas mazauni ya fi ila ziyaratihi ya kan zo ne shehu da ziyara bi tsariƙin haƙuwa daga garinsa zai taku ɗaya ta sai kawai a gan shi a fas hatta zazzara ku shehu radiyallahu anhu sai da shehu jami maka tsawa ita karka tsara yin haka wani hawu ya hana shi wa qala lahu yace sai dai alai tamasini in kunta turidu muwasalati lillahi in kana so ka zo ka ziyarce ni ne ka fara da ni dan Allah wala ta ati karka zo illa ka hayati amatin na sai kamar inda kowa yake zuwa bina alaini da takalmin ka guda biyu a kafaka wa ukazin da sandanka ma'arufqatin kuma ka zo tare da tawaga ta zuƙo jami'a ma ya zuƙunahu irin duk abin da suka ɗanɗana a hanya kai ma ka ɗanɗane shi min al'adashi yunwa da suka ji kai ma ka ji yunwa wal iya'i gajiya da suka gamu da ita kai ma ka gamu da ita wal khawfi tsoro da suka gamu da shi a hanya nan mara ko akwai wani abu mummuna ko namun daji ko wani abu suna jin tsoro kai ma ka haɗu da ka ka ɗanɗana wannan wa gairi zalika da wani wannan amma da ya tashi zai tsaga kafa kuma sai ba su shirjan ya hana shi وحدث بعض الخاصة من أصحاب سيدنا الشيخ رضي الله عنه وصل cikin keɓantattun sabon shehu da Allah ne shi ya ba da labari anna sayyidina shaykh radiyallahu anhu shehu da Allah ya dade shi sallal asra yayi sallal asr za ta yawmin wata rana bi babi darihi a kofar gidansa wa salla ma'ahu jama'atun nahwa samaniya ba shi kadai ba da mutum takwas yayi sallah kamar da mutum takwas mamu من أصحابه لكن صاحبهم بشوف الجاني وحين التفت شوف الجاني ويويو من صلاته بايا إذا صلى وأقبل بوجهه على من صلى معه يكلو إن كيزا لا دار لشي متنتقص النوم لم يشعروا لشي لسو كوي بس شريا با كوي بس سني با أن سقط بينهم أرجون تبر سيون دنقل اللبين سيبقى سيوحلو كبرسو wanda zai rayu da hadiruna sauran wanda suke da rashin da dadin nan sai ko wannan kallo wannan wannan kallo walam ya'rifu wasammin aina faqad alaihim ta ina wannan dunkulin da bino ya wado ba wa tahayyarat uqulum har faran sai kin yace falamma ra'a shaykh radiyallahu anhu min halihim da shaykh da ne zai yace wasu qala lahum fa shaykh da yace musu hala fa'ala zalika ar-rajul yace ai wannan mutumin nan ne aikin mutumin nan ne ووثبه بالبهلول يتعي متمن نن يتبقي ثم سماه له متبقن نن علي التمازني شيني هي wannan aiki kagan go wa zakara kagan go da kawai ya ga yana gona ne ana aiki da shi da masu masa aiki a gonar dabino sai ga wannan dunkulen dabino ce kai wannan dabino ba wanda ya kamata ya ce sai sai ya ɗauki wani dabino sai ce tafi ya jefa ce tafi wajen sai ne shi da na zaune ko sai bofa sai dabino ya faɗo wayan mutane wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan to ce da ya ka farta ai aikin mutumin nan ne tababbe wato sai su wancan shi da bahallu wato sai aikin Ali ta masu ne wa zikir annahu itama abi shaykh radiyallahu anhu ba'da zalika bayan wannan abu da yayi ya aikata ya aikata wannan abu sai kuma wata ran ya zo wajen shi da jani fa zukira da wasu aka gaya masa cewa ah wata rana lokaci kaza lokaci muna zaune tsoron sai mu ga nabi ya faɗo wa qala lahu sai shi da jani ce da ali tamasini ma hamalaka alaihi yasa kai haka fa qala sai ali tamasini ya sayyidi ya shugabana ihzirni kai mun uzuri fa inni kuntu fi zalika alwaqti a wannan lokaci na zama fi ha'ili ina gona ce ta dabino na walhuddamu ya iya jinuna samara masu aiki a gona suna ta ɗiban ƴaƴan dabino fara'aitu zalikal urduna sai naga wannan dunkule na dabino fa ajaba ni sai ba ni mamaki ba ni sha'awa bata man nayi tunanin nayi burin kai an yi nasara ila dalika kai wannan dabinon bari dai ya tafi wajen shehu tijani ala halatihi take yanzu fahama da ni zalika to wannan abu shine ya dauke ni yasa na gaskiya ne ya kamata ka ci wannan saboda ya burge ni ala arramaitu bihi shine na jeho shi wa qultu lahu na tada dabina sir hatta tanzila bayna yadayhi tabi kaje ka sauka gaban ba shugabana fa zajara ku shi shi dan shi ma shi to karka tsare ya mutu ya tsawata da shi wa nahawu an misali zalika ya hana shi karka tsare irin wannan wa bada wafati shaykh radiyallahu anhu ban shi dan Allah ya dace yayi wafati ظهر علي آثار الفتح الكبير wato ta asali na fatahi babba ya bayyana ga Ali Tamasini wa tasadda li tarbiyat fi tariqi ya kafu a tarbiya a wannan dariqa ta mu وظهر عليه فضيان وجداني لا يوجد مثل أن سامو قرين قرين وان لم أتبع سامو وني يا سامو إذن صباح ورنشي إلا في كمال المشاهدين أتشكم من يمن يشهر واللي كاملين فصار الناس متعنى كذا ما يعتونه سنة وزعونا فيه عليه التماثيل من سائر العابة كده لدكا وراري للأخذ عنه ناسكم كذلك ورنسا والتبرك به ناسا لما البركة فأخباره من شرح تكاي لا بارني كما ذا سيدي علي التمازني كثيرة سنة ديوا وكرامة ماته كرامة مصيد علي التمازني شهيرة سهرروني وهي عند الأصحاب أو لم صحب من شهر جاني أوضح من شمس الزهيرة كرامة ستاب بينا دغرانا وتتبتو شامين رانا أجير رانا وفي هذا القدر كفاية وان أتكون وانا أبدا مكبرا dan gwargwadon abin da muka faɗa ya wadatar abin da muka faɗa min manaqibihi ne daga darajojin sa ya wadatar allati la tahsuruha dirayatu wanda wanda dirayat take ba za ba za ta kirku ba to aka dan abin da ya samu kenan wa idza aradta ma in kana son aksar min hadha mafi yawan karam mafi yawa daga karamomin sa allazi absarta wanda ka gani din nan bil lamhi da nuni da muka yi fa alayka bi mubala'at ash-sharh kaje ka duba sharhi da aka yi akan sayyidi alayhi tamasin summa qala an-nazim na tabbacin kenan shine na tabbacin dare summa qala an-nazim rahimahullahu ta'ala sanna malami min al-murid yatim wal ghayru mimman adraka al-wilaya min sahbihi wa faza bil inaya walgairu yace akwai kuma wasu su alɗinnan ta gairu wa gairuhum wato walgairu yace wa gairuhum banda wa'annan takwas akwai wasu su kuma ai gairu sada da samaniya al-mazkuri ma'ana banda wa'annan takwas da kalmun faɗa kin nazumi a wannan waka akwai wa gairuhum da akwai waɗansu ma daga cikin almajiran shehu da da yawa liman adraka alwilaya ga wanda suka samu walitaka أي ولاية الشيخ رضي الله عنه ونسكت عن ولاية إلى شهر الجاني من ذهبه ديوة أقول بتكن صعبان شهر الجاني وفاز بالعناية ديوة بتكن صبان لو عيشة تكون أقول لذلك على موت العناية رؤبان جدي أول ولاية العرفانية لولاية سنة الله ولم يتعرض الشارح أما من شره بي بيان لذكر واحد كبيان من الغير لكتكن وأنصر سلطنة عقب الآباء الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى وأن يريد المريد ينوني زواج ريس والله الموفق الله شنو موافقة من داشوا من داشوا داشوا وإليه المرجع والمعاب مقوما زواج الله يتي ليتي من الغير إنهم قل تيتي وقد تصدى شيخ مشايخنا العارف بالله سيدي ومولانا الحاج أحمد بن الحاج العياشي سكيرة الأنصاري رضي الله عنه وتو سكيرة العياشي ياي بياني لذكر أصحاب الشيخ عند إيه أم يبقي صحابا شهر جانب تعليمه أو نلتابا على المسمى والذي كراش بكشف الحجاب أم من تلاقى مع الشيخ تجاني من الأصحاب وأن لتابه وأن سيدي سكرة العياشي yayi bayani akan waɗanda bisa game da shehu zana banda waɗannan takwas nahu na wa zakara nahu nahu min atai tarjama min ashabihi radiyallahu ya faɗa wajen mutum ɗari biyu daga cikin sabon shehu da zana summa Allah ba da zalika sannan kuma su kai rajul ayashi ya yi wani littafi da ya sa masa suna rab'un niqabi ba'da kashfil hijabi bayan kashfil hijabi din can kuma ya yi wani littafi da ake ce masa wato raf'un niqabi shi ma wani littafi ne zakara fi shi kuma a wannan littafi ya ambaci nahawa samaniyata samaniyata samaniyatin wato hamsa mi'atin ya faɗi kuma sabba almajiran shi jami'a wajen mutum ɗari biyar ya gani ko can ya faɗi ɗari biyu a nan kuma ya faɗi wajen ɗari biyar kullum dukkansu mimman aka zo an shehi duk sun karɓa a wajen shi jami'a وبلغوا المقام العالي في الولايات من كمقيكم ومدوكك أبو لتكب وذكر بعض الكرامات يافتكم وسكرامومي التي وقعت للشيخ رضي الله عنه karamomin da suka auku ba shehu tijjani asna a ba'd tarajumi inda yake bayanin wato tarjama ta waɗannan almajirai na shehu tijjani wa ba'd al-karamat al-mazkura da wasu karamomi da aka ambata zakara hannazamu fi hadhihi al-manzuma wato ya faɗi wasu daga cikin karamomin da mai ya ne munatul murid ya faɗa a cikin bayanin karamomin shehu a cikin waɗannan littafai guda biyu ثم ذكر الناظم sannan mai mai zuwa muridi Allah ya ji kansa ya faɗi jama'a da wasu jama'a wasu jama'a mimman ishtaharu daga wanda suka shahara bil ilmi da ilmi was salahi da kirki mimman akhazu an sayyidina radiyallahu daga wanda suka karba a wurin shehu dare ala tariqin tamsil ya faɗi sai ta hanyar ba da misali bihim da su aidan kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa in kanu la yati alayhi hasu ko da yake ba za mu yi irin dige su ba فقال في ما لن يبقى وكم إمام وكم إمام عالم علامة نفقادة دراكة فهامة من ولد شيخنا قد ورد من ولد شيخنا الإمام قد ورد حتى تضلع وفاز بالمدد yace wa kam da yawa min imamin akwai doya daga cikin malamai المقتدى به وندك كوي ذو بالعلم علم والعمل دعيك عالم وندك مالمي علامة ليوم فني نقالة كثير النقد لمسائل العلم من يوم النقد أتكن مسألة العلم وعلم النقد كريستيزم دراكة وتمي ورزكر مسألة لي فهاما من يوم فهمت مسألة لي من يوم فهمت مسألة لي da yawa min wurin shaykhina qad warad ya zo ya sha daga wurin shaykhina jani aiwa fahu ya zo ya samu shaykhina jani wa dakhala bi ya shiga cikin wurin wa shariba min ya sha hatta fadalla har sai da ya kwamfada in tala'a ya koshi ai min alwirdi daga wannan wurdi almushabbahi bil ma'i wanda aka kamanta shi da ruwa وفاذا يربوت بالمدد مددي الفيضان الرباني abinda ke to madadi kwaranya kwaranya wanda yake towa daga ubangiji bil fatahi da fataha akwai madad wa hadha alladhi ashara ilayhi hadhihi al-abyat wannan wanda wannan baitoci suka yi magana a kansa nan huwa min qabil karamat aidan shi ma daga cikin karamomi dada lima fi saboda abin da yake cikin zuhuri suratul fatih na daga alamar bayyana surar fatahi ala yadi Sheikh radiyallahu anhu bisa ga hannun shi wata dana Allah da shi fi man zikira cikin waɗannan da muka ambata min haula da alami daga waɗannan masana allazina masalan nazim bihim fi hadha al-maqami wanda mu'min al-murid ya saba misali da su a wannan matsayi qad zakara arba'atan ya faɗo hudu min ayan suduri daga farko farkon za bayyanannu na farko farko wasu durul ayayi da kuma wato farko farkon sanannu wa ma hum fi hadhihi tariqati saniya da abin da suke kai a cikin wannan tariqa ta madaukakiya illa min ashhadil arkani sai suna daga cikin wato mafi karfi karfin rukunai to shine zai fara su zai fara bayanin su ka turjuman ilmi wal qur'ani الثالث العلامة الوداني to shine zai fara bayani banda wa'ancan takwas da muka faɗa amma ga maganar su ina yanzu to akwai kuma wasu da yawa wanda su ma su ma yana daga cikin karamin shehu da su almajiran shehu da jami'i Allah ya fadi ala salatul fati تفتح لنا بها أمام الله تنسيني ولقنا لنا بها مشهد تنسيني ولقنا لنا بها وليا وسيلا أنت ولينا ولنا الحمد لله رب العالمين to ka ji wannan abubuwan da a kiyaye da shari'a ka ka ki a enjoy irin wannan a irin wannan da zo a ce ai ka ba ka ba a kiyaye dai abin da shari'a ta shari'a ta wa hakikatan